بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwa ina yi mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu dukkanin yabo da godiya su kara tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala wanda cikin kaddarawarsa da amincewarsa ya haɗa fuskokinmu a wannan safiya ta lahadi a yau muna 20 da asabar afon asabar a yau muna 28 ga watan al-muharram hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina tana da shekara 1446 wanda yake daidai da a uku ga watan 8 shekara ta 2024 miladiya muna yi ma Allah subhanahu wa ta'ala godiya da ya sake haɗa mu a wannan majalisi majalisi na 'yan uwa mata a wannan masallaci na raji kwatas a nan cikin garin bauchi wanda wannan shi ne darasinmu na shida a cikin wannan littafi na makarimul akhlaq wallafar sheikh muhammad bin salih al-uthaymin allah maɗaukakin sarki ya mishi rahama a idan ba ku manta ba darasinmu na ƙarshe da muka yi har yanzu malam yana mana bayani akan majalatu husnul huluk malam yana mana bayani akan wajajen da kyakkyawan ɗabi'a yake shiga kuma har yanzu muna nan akan ɓangare na farko shine husnul huluki fi mu'amalatil khaliq wato kyakkyawan ɗabi'a wajen mu'amalantar mahalicci shine Allah maɗaukakin sarki malam ya faɗa mana cewa kyautata mu'amala da Allah da kyautata ɗabi'a da Allah yana ƙunshe da ɓangarori guda uku ɓangaren farko shine duk labaran da Allah ya bayar a gaskata ɓangare na biyu shine duk abin da Allah ya zantar na hukunci ya ce a yi kaza a bar kaza to a ɗabbaka shi a cikin rayuwa abinda Allah ya ce a yi a yi abinda Allah ya ce a bari a bari na uku shine a duk abinda Allah ya kaddara na rayuwa to a karɓe shi da haƙuri da kuma yarda wanda muna nan akan ɓangare na biyu shine talaqqi ahkamahu bitanfizi wat tatbiq shine ƙoƙarin ɗabbaka da kuma gudanar da duk hukunce-hukuncen da Allah maɗaukakin sarki ya zantar a cikin rayuwa wanda in ban manta ba mun karanta misali da malam ya kawo mana game da a azumi malam ya yi mana misali cewa azumi abu ne mai nauyi mai wahala ga dukkanin mutum ɗabi'a ta mutum yadda Allah ya halicce shi Allah ya halicce shi yana son ya ci yana son ya sha yana kuma da sha'awa a jikinsa so malam ya nuna mana cewa Allah cikin ikonsa ya sani cewa shine ya halicci mutum da san ci da sha da kuma wato sha'awa ya kuma kaddara masa cewa kaddara ce kauniya cewa zai ji yunwa zai ji kishirwa sannan sha'awa za ta motsa mishi amma duk da haka sai Allah ya ce ya yi azumi to ɗabbaka wannan hukuncin da karɓan wannan hukuncin hannu bibbiyu da wankakkiyar zuciya wannan ɗaya ne daga cikin alamomin da ke nuna cewa mutum yana da kyakkyawan mu'amala da kyakkyawan ɗabi'a tsakanin shi da Allah misali na biyu da malam ya bamu wanda akan shi muka tsaya shine misali akan sallah malam ya tabbatar mana cewa sallah tana da nauyi akan wasu daga cikin mutane kuma tana yi wa munafukai nauyi tana yin nauyi wa munafukai amma sai dai mumini sallah ba ta masa nauyi mumini sallah ba ta yi mishi wahala kamar yadda Allah ta'ala ya ce wasta'inu bis sabri was sala wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un Allah ta'ala ya ce ku nemi taimakon Allah ta hanyar haƙuri da kula da sallah lallai sallah tana da nauyi sai akan masu tsoron Allah su ne waɗanda suke da tabbas da yaƙini suka yi imani cewa za su gamu da ubangijinsu sannan kuma za su koma zuwa gare shi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya ce waji'lat qurratu aini fi sala an sanya sanyin idanuna da kwanciyar hankalina a cikin sallah misali na uku wanda za mu tashi a kan shi insha Allah ta'ala shi ne malam ya ce misalun thalith misali na uku shi ne taharimun riba Allah ya haramta cin riba ya haramta cin riba a cikin kasuwanci ya haramta cin riba a kan duk abin da mutum zai aikata riba malamai sun yi bayani akan ma'anansa shi ne wato aziyada shine arriba azziyada wannamu shine ƙari mutum ya bada abu kaza ya karbi abin da ya fi karfin farashin abin da ya bayar shine arriba shine inda Allah ya ce wa ma ataitum min riban li yarbu fi amwalin nasi fala yarbu inda Allah wa ma ataitum min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mud'ifuna Allah ta'ala ya ce wa ma ataitum min riban duk abin da ka bayar na riba liyarbuwa fi amwalin nas wanda zai sa ya karu a cikin dukiyar mutane to fala yarbu inda Allah in dai a wajen Allah ne ba zai karu ba a dukiyar mutane ne in an karɓa riba ko an ba da riba kai za ga dukiyarka ta karu ko wanda ka bashi riban zai ga dukiyarsa ta karu amma a wajen Allah fa ba za ta karu ba to shi yasa Allah ya ce wa ma ataitu min riban liyarbuwa fi amwalin nasi fala yarbu inda Allah to wannan shine riba malamai suka ce riba galibi tana shiga cikin bangarori guda biyu akwai abin da ake kira da ribal fadli akwai abin da ake kira da ribal nasi'a ribal fadl shine mutum ya karbi abu amma a ƙara masa akan farashin abin da ya bayar misali ribal fadl yana shiga cikin abin da ake ce ma musanye canje kenan a kawo shinkafa na tuwo mudu ɗaya a ce to ka bani shinkafan dafawa mudu ɗaya da gwangwami biyu wannan mudu ɗaya da gwangwami biyun ya zama ribal fadli kenan an samu ƙari to ƙa'ida ita ce in dai za a yi musanye kuma musanyen nan zai zama nau'i ɗaya ne jinsi ɗaya ne to ba fifiko in an ce wannan shinkafa ce ta tuwo za ka canza mun ka ban shinkafa ta dafawa to duk sunansu shinkafa to ba bambanci ko da kuwa wannan tafi wannan tsada ko da wannan tafi wannan tsada amma in jinsi ya bambanta na kawo shinkafa za a ban wake don sai a ce nawa ne mudun wake nawa ne mudun shinkafa sun baka iya kudinka in kana da canji in baka canjinka amma in ba haka ma kawo shinkafa da shinkafa to ba fifiko ba bambanci wannan ya kawo mudu haka za a auna mishi mudu guda shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana cewa ana musanye ne az-zahabu fi ash-sha'iru bish-sha'ir wa adh-dhahabu bidh-dhahab wal-fiddatu bil-fidda mislan bi mislin yadan bi yadin jinsi da jinsi ake yi iri iri wato kwatankwaci da kwatankwaci hannu da hannu to ba kuma a cewa kawo shinkafar ki idan zuwa gobe ko jibi an kawo min shinkafa sai ki zo ki karba to wannan bai yi ba yadan bi yadin mislan bi mislin hannu da hannu ban shinkafan to in baki na dafawa iri ɗaya kuma ba bambanci to wannan shi ake kira da ribal fadl kun ga ai idan mutum ya karbi mudu ɗaya ya ba da mudu ɗaya da gwangwami biyu ko ya ba da gwangwami takwas ya zama ɗaya daga cikinsu ya samu ƙari a kan nashi ko da ya zama shi wanda ya karɓa mudu ya ba da mudu ɗaya gwangwami biyu nashi ya ragu ya ƙara ma wancan ko kuma ya zama wanda ya kawo mudu aka bar ya karɓi a wanda ya kawo mudu ɗaya ya karɓi gwangwami shida shi kuma ya ragu ya ƙara ma wancan to saboda haka wannan zai zama ya sama ƙari ko shi mai sayan ko kuma mai sayarwan ya samu ƙari to wannan shi ake kira da ribar fadl riban nasi'a bangare na biyu kenan riban nasi'a shine da kalmar annasi'u innaman nasi'u ziyadatun fil kufri yudallu bihi alladhina kafaru yuhillunahu 'aman wa yuharrimunahu 'aman liwadhi'u 'iddata ma harrama Allah fa yuhillu ma harrama Allah annasi'u shine jinkiri jinkiri to riban nasi'a shine a ce ina bin ki bashin naira ɗari biyar mun yi da ke zuwa ranar litinin gobe za ki biya amma in ya wuce litinin to zai zama ɗari biyar da hamsin to wannan naira hamsin ɗin da aka ƙara a kai wannan sunan shi riba ya zama riban nasi'a kenan to wannan cinsa haramun ne ya zama riban nasi'a kenan wannan cin shi haramun ne to to shi ne sai malam yake nuna mana cewa misali game da haramta riba da Allah ya yi ya ce wa haza fil mu'amalat wannan haramcin riba da Allah ya haramta tana shiga cikin mu'amaloli ne tsakanin bayi da bayi tsakanin bawa da bawa faqad harrama Allahu alaina riba tahriman akidan Allah madaukakin sarki ya haramta mana riba haramci mai karfi Allah ya haramta riba ya karfafa haramcin kuwa wa ahalla lana albai'a amma kuma ya haramta mana ya halatta mana saye da sayarwa Allah ya halatta ayi ciniki ayi saye da sayarwa amma kuma ya haramta me ya haramta cin riba ya haramta riba wa qala fi zalika game da wannan Allah yake cewa alladhina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas' Allah ya ce waɗanda suke cin riba ran tashin alkiyama ba za su tashi ba face irin tashin da waɗanda aljanu suka shafe shi suke yi irin tashin mai farfadiya ya tashi ya faɗi ya tashi ya faɗi ya tashi ya faɗi to duk maciyin riba haka zai tashi ranar alkiyama Allah kuma dama ya ce yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam ran tashin alkiyama za a gane mujrimai da alamominsu Allah ya sanya alamomin da za a gane mujirbe kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bamu hadisi duk wanda aka ganshi ya tashi da paralyze gefen jikinsa ɗaya yayi paralyze to wannan alama ce ta cewa mutum ne mai mace sama da ɗaya amma bai adalci tsakani to duk wanda kuma kika ganta tana tashi tana faɗi ran tashin alkiyama ta tashi ta faɗi ta tashi ta faɗi to alama ce ta cewa wannan matar a duniya maciyar riba ce ita riba take ci shine Allah ya ce zalika bi annahum qalu hakan ya same su ne saboda ai cewa ma suke yi wai innamal baydu mislu riba cewa suke yi wai ai saye da sayarwan ma irin riba ne kamar riba ne wato anan sun yi amfani da ibara mafi muni wajen kamanta riba da kasuwanci inda cewa suka yi ai kasu wato riba irin kasuwanci ne to da ya fi sauƙi amma sai suka ce inna malbai'u mislun riba kasuwancin ma ai irin riba ne ma'ana kasu da cewa suka yi riban tana kama da kasuwanci da da sauƙi amma sai suka ce ai kasuwancin ma yana kama da riba kamar misali ne yanzu muga alaramma ya rera karatun alkur'ani sai ina so in kwatanta shi da sudais limamin harami me ya kamata in ce in ce ka alaran ma yana karatu yadda ka san sudais amma sai na ce sudais yana karatu yadda ka san alaran ma to yana jin kwatancin bai bayi tashbihin bai yi ba to ballantana wannan haram ne da halal sai aka ce wai halal ɗin matsayinsa ɗaya da haram to sun kai makura wajen mi sun kai makura wajen a kawo wato tashbihi wanda yake qabih mummuna Allah ya ce amma wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba Allah kuma ai ya halatta kasuwanci saye da sayarwa Allah ya halatta amma riba fa Allah ya haramta ta sai Allah ya ce faman ja'ahu mau'izatun min rabbihi fantaha duk wanda wa'azi ya zo masa daga wajen ubangijinsa aka karanta mishi wa'azi aka karanta mishi ayoyin alkur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fantaha sai ya daina ya balcin riba to falahu ma salafa abinda ya riga ya shuɗe abinda ya ci a baya yana gare shi babu laifi akan shi akan abinda ya a baya amma wa amruhu ila Allah al'amarinsa kuma yana ga Allah Allah ya yafe mishi abin da ya a baya kuma shi kenan amma Allah ya ce wa man ada duk wanda ya ji wa'azi aka gaya masa cin riba babu kyau kuma ya sake ya ci gaba to fa ula'iga ashabun nari hum fiha khalidu waɗannan su ne ‘yan wuta kuma waɗanda za su dawoma a cikin wuta Allah ya tsare mu malam sai ya ce fatawa ada man ada ila riba ba'da an ja'atuhu al-mau'izatu wa alama wa alima al-hukma malam ya ce sai Allah yayi alƙawari ga duk wanda ya ci gaba da cin riba bayan wa'azi ya zo masa ya kuma san hukuncin Allah yanzu cewa cin riba haramun ne tawa'adahu bil khuludi finnar Allah ya masa alkawari yayi masa tanadin narko cewa zai dawama a cikin wuta in ya shiga wuta zai dawama wal iyadu billah Allah ya tsare mu daga wuta bal innahu tawa'ada fid dunya aidan bil harb kai Allah ma yayi masa alkawari a duniya cewa yaki yake yi da Allah faƙala ta'ala sai Allah ya ce ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha Allah ya ce ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah wazaru ma baqiya minar riba Allah ya ce ku bar abin da ya saura na riba ma'ana daga yau da kuke jin wa'azi kar ku sake cin riba kar ku sake karɓar riba in kuntum mu'minin in daga sai ku mu'minai ne to kar ku sake karɓar riba sai Allah ya ce fa in lam taf'alu in ba ku ji wa'azi ba ba ku yi aiki da abin da Allah ya ce ba ba ku daina cin riba ba to fa'azanu bi harbin min Allah wa rasulihi to ku sani Allah yana muku shela cewa za ku yi yaƙi da Allah da manzansa za ku yi yaƙi da Allah za ku yi yaƙi da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda zai yaƙi da Allah kuma ai ba sai an gaya masa cewa shine asalare ba Allah kuma ya faɗa wallahu ghalibun ala amrihi walakin aktharun nasi la ya'lamun Allah shi ke cin galaba kan dukan al'amuransa, kataba Allah la'aglibanna ana wa rusuli inna Allah ƙawiyun aziz. Allah ya ce Allah ya rubuta ya tabbatar cewa da shi da manzanninsa su za su ci galaba. So in ka zo aka ce maka wannan abin in ka yi, kana yaƙi ne da Allah da manzan Allah, sallallahu Alaihi Wasallama, sai kuma ka aikata, to ka kwanar da sanin cewa ka taro yaƙin da ba za ka iya da shi ba. Allah sai ce wa in tubtu amma in kun tuba falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wala tuzlamu to kuna da wato kawunan dukiyanku mana uwar dukiyar taku asalin dukiyanku naku ne ba za a zalunce ku ba ba kuma za ku zalunci kowa ba in kun tuba kun koma zuwa ga Allah to dukiyarku da take hannunku ku rike ta ba zalunci la barara wala birara kar ku cuta kar kuma a cutar da ku malam ya ce haza ya dullu ala izami hazihil jarima wannan yana bayani ne yana nuni akan girman wannan laifin wa annaha min al-kaba'ir min kaba'iriz dhunubi wal mubiqat cewa cin riba na daga cikin manya-manyan laifuffuka kuma na daga cikin laifuffuka masu halakarwa sai malam ya ce fal mu'min to kaga mumini shi kuma yaqbalu hadha al-hukma bin shirahin waridan wa taslim mumini yana karban wannan hukuncin da Allah ya yi da wankakkiyar zuciya da kuma yarda da miƙa wuya mumini zai sallama ma Allah ya miƙa ma Allah wuya ya ji cewa duk da riban nan za ta kawo masa samun kuɗi amma kuma tunda Allah maɗaukakin sarki ya haramta to zai karɓa shikenan wa amma ghairul mu'min amma wanda ba mumini ba fa innahu la yaqbaluhu to shi ba zai karbi wannan hukuncin ba zai ga cewa hukuncin bai mai daidai ba wa yadhiqu sadruhu bihi zuciyarsa za ta yi kunci saboda me saboda wannan hukuncin wa rubbama yatahayyalu alaihi bi anwa'il hiyal malam yace har yakan kai ga ma zai dinga kokarin wasu hanyoyi zai biya kulla da barbaru iri da kala saboda ya ci riba ba haka mutane suke yi ba an ce kaza haram ne to sai ya kokarin shigo da wata dabara wannan dabaran kuma kokarin shigo da dabara saboda a halatta haram ya faro asali tun daga yahudawa waɗanda Allah ya haramta musu kamun kifiran asabar was'alhum anil qaryati allati kanat hadiratal bahri idh ya'duna fi as-sabt idh ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'a wa yau la yasbituna la ta'tihim kadhalika nabluhum bima kanu yafsukun saboda haka an ce an hadamta musu kamun kifi ran asabar sai ce to bari mu je mu aje duma kaman mu da menene na kamun kifi tun ran juma'a saboda ranar asabar kifayen suna zuwa haka in sun zo sai su fada ciki Allah ya kai mu ran lahadi sai mu zo mu dauka bare mu yi kamun kifi ran asabar ba to sun yi ma Allah dabara ne kama kifayen ran yaushe suka shiga cikin abin da aka samu su ranar asabar saboda haka an yi kamun kifi ran asabar an kicin buri an sha romon shi saboda haka mutane an ce musu kaza haram ne kaza riba ce to sai a yi ƙoƙarin yaya za a yi a karkatar da ma'anar abin ko tambaya ce mutum ya zo yi akan hukuncin kaza hukuncin kaza ga hukuncin nan ya sani hukunci sarahatan cewa wannan abin da take yi haram ne dukiyar ta haram take ci amma sai ta yi kokarin ya za ta yi convincing mai ba ta fatawa akan cewa ba wancan da ake nufi shi take nufi ba malam ya ce li'annana na'lamu anna fi riba kasbun mutayaqqinin wa laysa fihi ayyu mukhatira malam ya ce ai mun sani cewa a cikin riba akwai samun kuɗi wanda babu haɗari a ciki in mutum zai ci riba shi in zai ci riba ɗin shi zai samu kuɗi ba zai faɗa cikin haɗari ba shi bai da wata haɗarin da zai faɗa ciki bai da haɗari amma malam ya ce lakin na hufil haƙiƙati kasbun li shaksin mazlamun lil sai dai haƙiƙani shine in an ci riba to dole fa ɗaya ya samu ne ɗaya ya rasa in na karɓi bashin 500 sai ka ce tun da na ƙara kwanaki akan bashin da aka mu da aka bani akan wa'adin da aka bani sai na ƙara naira 100 to wanda na ƙara masa naira 100 nan shi ya samu riba ni kuma me ni kuma na samu faduwa ni kuma na samu faduwa in kin kawo shinkafarki mudu ɗaya sai aka baki gwangwami shida to wanda ya karɓi mudu ɗayan nan shi ya samu ƙari ke kuma kin faɗi ke kuma kin faɗi to ƙa'ida kuma ita ce babu wanda zai gamsu ya yadda a ci dukiyarsa bisa zalunci kuma ya gamsu ya yadda ba zai yadda ba shi sa Allah kuma da kansa ya ce ya ayyuhal ladina amanu لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما الله يتي ياكو أن نسكي إيماني كركو تدوكيو ينكو تكاننكو تهنيل زالنشي تهنيل دبا تكاماتبا إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم سيدي إن كاسوانشي لذا أقول الله بسا يلجيجينيا بسا gamsuwa wala taqtulu anfusakum kar ku kashe kawunan ku inna allaha kana bikum rahima lallai Allah ya kasance mai tausayi ne game da ku Allah yana tausayin ku tun a baya yana tausayin ku a yanzu yana kuma tausayin ku har zuwa tashin alkiyama har zuwa har abada Allah sai ya ce man yaf'al zalika duk wanda ya aikata haka ya ci dukiyar wani ba tare da haƙi ba ko ya kashe wani udwanan wa zulman yana mai wuce iyaka da zalunci Allah ya ce fa saufa nuslihi nara da sannu za mu shigar da shi wutan jahannama fa kana zalika ala Allah yasira wannan mai sauki ne a wajen Allah kuma ya shigar da shi wuta kuma babu abin da zai biyo baya saboda haka Allah kuma ya haramta zalunci duk abin da mutum zai aikata wanda zai jawo amfani shi a karan kansa amma ya zalunci wani to wannan haramun ne wannan haramun ne walihada qala Allah saboda haka ne ma Allah ta'ala yake cewa fa in lam taf'alu in ba ku bar cin riba ba to fa'zanu bi harbin min Allah wa rasulihi to ku shirya ku karbi sanarwa cewa kuna yaki da Allah da manzansa wa in tubtum amma in kun tuba falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamu kuna da ainihin uwan dukiyanku ba tare da kun zalunta ba ba tare da an zalunce ku ba abinda ake nufi shine kasuwanci kowa ya rike jarinsa da ribarsa kar ka salwantar da dukiyarka kar kuma ka salwantar da dukiyar wani kar ka ba da taka dukiyar bisa zalunci kar kuma karba dukiyar wani bisa zalunci kar ka zalunci kowa kar ka bari kowa ya zalunce ka to malam yana nuna mana cewa wannan misali ne da malam ya kawo mana ba wai babi ne na magana akan karkasuwar riba ba ko kuma wani abu makamanta ka saboda ba karatu ne na fikihu muke yi ba amma babi ne da malam yake mana bayani akan cewa yana daga cikin wato karɓan hukuncin Allah da kuma kyautata mu'amala da Allah shine tunda Allah ya hana riba to ko da kai ko ke zaki samu wani amfani daga wannan ribar to mutum ya nisance ta mutum ya nisance ta Allah ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la ta'kulu riba adhafan mudha'afa wattaqullaha la'allakum tuflihun wattaqun nar allati u'iddat lil kafirina wa ati'u Allah war rasul la'allakum turhamun Allah ya haramta cin riba to tunda Allah ya hana ya ce kar a yi to mutum ya gamsu ya yadda cewa ba zai yi ba tunda Allah ya haramta tunda Allah ya hana to wannan shine bangare na biyu da malam ya kawo mana daga cikin majal na husnul hulki ma'al khaliq kyautata mu'amala da Allah shine duk hukuncin da Allah ya zantar da wannan hukuncin Allah ya ce ga hukunci nan to karki wasa da wannan hukuncin karki sakaci da wannan hukuncin sai malam yace thalithan abu na uku shine wa min wa min hinil khuluqi ma Allah ta'ala ya kawo hini madadin husni an samu matsala na rubutu wa min husnil khuluqi ma Allah ta'ala na daga cikin kyautata mu'amala da Allah shine talaqqi aqdarillahi ta'ala bir rida was sabr duk abin da Allah ya kaddara to a karɓe shi a gamsu a yarda kuma a yi haƙuri mun ji na farko abin da Allah ya ba da labari a gaskata na biyu hukunce-hukuncen Allah to a yi ƙoƙari a ɗabbaƙa shi duk abin da Allah ya ce a yi a yi abin da Allah ya ce a bari a bari na uku kuma abin da Allah ya kaddara to a karɓe shi wancan da muka wuce yana da alaka da kaddaran shi ma amma malamai suna kiran wannan da a shi wannan kaddara ce shari'iyya kaddara ce ta shari'a ta ibada Allah ya ce ayi kaza in an yi akwai lada ya ce a bar kaza in an yi akwai zunubi wannan kuma da muke kan shi yanzu na uku wannan ana kiran shi da kaddara kauniya kaddara ce yadda Allah ya tsara duniyar ta gudana a haka Allah shi ya tsara duniyar ta gudana a bisa fuskoki daban-daban irin yadda ya ga dama malam ya ce wa kulluna ya alamu dukkanmu mun sani anna aqdarallahi azza wa jal allati yujriha ala khalqihi laysat kulluha mula'imatan lil khalqi malam ya ce mu dukkan mun sani cewa kaddarorin da Allah yake gudanar da su akan bayinsa akan halittunsa ba dukansu bane suke zama daidai da abin da halittun suke so abinda Allah ya kaddara ba duka kaddarorin Allah bane suke zama daidai da abinda kowa yake so ba duka bane bi ma'ana malam yace ma'ana shine anna minha cewa daga ciki ma akwai ma yurafi ma yuwafiqu raghabatil khalqi wa ma la yuwafiquhu wa minha ma la yuwafiquhu daga ciki akwai abin da zai yi daidai da abin da mutane suke so akwai kuma abin da ba zai daidai da abin da mutane suke so ba abin da Allah ya kaddara wani zai ma mutane daɗi wani ko ba zai ma mutane daɗi ba malam ya ce falmaradu matsalan layu la'imul insan misali rashin lafiya ɗan adam bayi son shi cuta ba ta taɓa zama daidai da abin da ɗan adam yake so ba a ce mutum yana cuta yana rashin lafiya bayi taɓa zama daidai da abin da ɗan adam yake so abin da kowa yake so kowa yana so ya rayu daga farkon rayuwar shi har ƙarshe lafiyayye haka kowa yake so ba wanda yake so ya ciwon kai ba wanda yake so ya mashashara ba wanda yake so ya yi ciwon ciki ba mai son ya kamu da ulcer ba mai son ya kamu da typhoid da wane ne duk ba wanda yake so amma kuma haka Allah ya kaddara rayuwar haka take tafiya wani yana da lafiya wani kuma fa bai da lafiya haka Allah ya kaddara shi yasa Allah sai ya kaddara ma a cikin mutanen akwai likitoci yanzu duk waɗannan kemis kemis ɗin da suke nan tare da mu a bakin titi don me suka buɗe don sai da magani to su cinikinsu yana ci ne in cuta ta kama wani in kowa ya yi lafiya to su cinikinsu ya faɗi ya sa sai ya ɗauki mutum a ce ya je shekara takwas goma ko sama da haka yana karatun likitanci ya gama da likitanci wannan bangaren ya koma wancan ya gama da wancan ya koma wancan duwai ana kintsa shi ne a shirya shi ya gama ya shiga asibiti ya jira wanda za a kawo shi emergency ba lafiya amfanin asibiti kenan yau in aka ce duk gari kowa ya yi lafiya to su kuma asibiti su kuma cinikinsu ya tashi kenan to kamar haka ne akan dukiyoyin mutane yanzu sai uba sai ya ɗauki ɗansa ya kai shi garejin mota ya ce je ka koyi gyaran mota menene amfanin makaniken mota shine jira yake yi motar wani ta ɓaci a kawo mar gyara shi cinikinsa motar wani ta ɓaci ne so yanzu aka ce motoci sun daina ɓaci gaba ɗaya to shi kuma cinikinsa ya faɗi to kamar haka ne shi likita saboda haka rashin lafiyan wani shi kuma shine hanyar samunsa shi ne hanyar samun shi to haka nan Allah maɗaukakin sarki ya tsara rayuwar haka Allah ya tsara rayuwar yasa in za ka shiga asibiti za ga irin yadda ake shige da fice a kasuwa haka ake shige da fice a asibiti wannan ya shiga wannan ya fita wannan ya shiga wannan ya fita haka nan dai ake shige da fice a asibiti irin yadda za ka je wajen cin abinci ka ga mutane cunkus ana so a sai abinci hakanan za a je wajen sayan magani a asibiti ga mutane cunkus ana so a sayi magani to kaddara ce ta Allah Allah haka ya kaddara dole za a yi rashin lafiya dole za a yi cuta kuma cutan nan tana samun mutum ne ba tare da ya ankara ba ba tare da ya sani ba yau za a wayi gari da safi mutum lafiyan shi kalau ga wancin yana kwanciya asibiti zuwa yamma sai a sallamo wannan da yake asibiti wannan kuma da yake lafiya lau da safi shi kuma a kai shi a kwantar da shi akan wannan gadon to wannan gadin dama Allah ne wannan kaddara ce ta Allah subhanahu wata'ala haka Allah kuma ya kaddara rayuwar kuma ba wanda ya isa ya canza rayuwar ba wanda ya isa ya canza rayuwar na gamu da irin wannan wani lokaci da ni na shigar da kaina masallaci na shiga masallaci da kafana sai na bude ido na ganna a gadon asibiti ni na shiga masallaci sallar magariba da kafafuwana lafiya ta lau sai na bude ido kawai na ganna a gadon asibiti to irin wannan yanzu hakanin Allah maɗaukakin sarki ya ga dama yanzu inda za a je a kwantar da kai din wani ne a kwantar da shi a nan kafin ka zo shi kuma yanzu Allah ya fitar da shi ba tare da ya san lokacin da Allah ya warkar da shi ba sai kuma a kwantar da kai ba haka tsarin yake haka na Allah ya ga dama yin ajali ne ya zo sai buge mutum kwaf ɗaya shi kenan an gama kenan Allah ya samu gama lafiya saboda haka ɗan adam bayi son rashin lafiya mala yace fal insan yuhibbu an yakuna ganiyan dan adam yana so ya zama mawadaci ba wanda yake son talauci dan adam na so yayi kudi wa kadhalika al jahl la yulaimu al insan hakanan jahilci bai dace da mutum ba bai dace da abin da mutum yake so ba fal insanu yuhibbu an yakuna aliman mutum yana so ya zama mai ilimi yana so ya zama malami lakinna qadarallahi azza wa jalla tatanawwa'u li hikmatin ya'lamuha Allahu azza wa jalla malam yace sai dai kaddarorin Allah da Allah ya kaddara suna sassabawa saboda wata hikima da Allah shi ya bar makan shi sani min ha ma la yula'imul insan daga ciki akwai abin da mutum baya so wa yastarihu lahu bi muqtada tabi'atihi akwai abin da dan adam baya so akwai kuma abin da ɗabi'arsa tana so ta huta daga wannan abu ɗabi'ar da Allah ya yi ma mutum shine innal insana li rabbihi lakanud wa innahu ala dhalika la shahid wa innahu li hubbil khairi ɗabi'an ɗan adam shine yana son kuɗi yana son kuɗi to amma Allah sai ya yi wani talaka wannan kuma kaddara ce ta Allah ɗan adam yana son ɗaukaka Allah sai ya hana shi dan adam yana son ya samu duk wani abin da rayuwarsa za ta ji daɗi da shi amma sai zama Allah bai bashi ba sai zama Allah bai bashi ba mala yace wa minha ma la yakunu kadhalika akwai kuma abin da ba haka bane shi akwai abin da dan adam baya so haka nan kuma wannan abin zai faru da shi akwai abin da yana so amma abin ba zai me ba zai faru da shi ba sai malam yace فما هو حسن الخلق مع الله عز وجل ومع قدر الله to menene kyakkyawan ɗabi'a kenan wajen mu'amalantar Allah da ƙaddarorin Allah tunda har Allah ya ƙaddara cewa dole za mu yi rashin lafiya dole za mu yi talauci dole za mu samu matsaloli na rayuwa to yaya za mu yi mu'amalanci waɗannan ƙaddarorin da Allah ya ƙaddara mana kauce musu za mu yi ba zai yiwu ba guje musu za mu yi ba zai yi ba tsere musu za mu yi ba zai yi ba mai za mu shi ne na farko shi ne kowa ya kwantar da zuciyarsa ya zama cikin shiri cewa duniyan nan gidan jarabawa ce annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wata rana ya zana masahabbansa wata katuwar da'ira cycle sai ya zana wata karama a tsakiya sai ya zana wasu kifiyoyi suna fuskantar wannan karamin cycle ɗin da ya zana sai ce kun san meye wannan diagram da na zana muku suka ce a'a sai ce wannan babban cycle da kuka gani ita ce rayuwar ɗan adam rayuwarsa ta duniya gaba ɗaya kenan wannan karamin da kuka gani na zana a ciki kuma shine ɗan adam ɗin kansa waɗannan kibiyoyin da kuka na zana suna tunkaran ɗan adam kuma yace su ne matsalolin rayuwa in akhba'aka haza na hashaka haza in ka tsallake ma wannan to wannan yana jiran kana tsallakewa ya cake ka to haka rayuwar take shi yasa za a iya samun mutumin da zai zo tsallaka titi ga katuwar mota nan ta zo za ta buge shi cikin ikon Allah da ƙarfin Allah sai ya sa mai motan ya ci birki da ƙyar zai tsallake yana tsallake titin kuma sai ya zame sai ya faɗi ya fasa kai wannan fasa kan da zai yi in ya in mota ta buge shi sai ya same shi a wajen zamewa saboda mai kaddarar rayuwa haka take kana guje ma wannan wannan kuma tana binka kana tsallake ma wannan wannan kuma za ta cake ka haka kaddarar rayuwar take haka Allah maɗaukakin sarki ya tsara rayuwar sai mala ya ce to husnul khuluqi ma Allah nahwa aqdarihi wato kyautata mu'amala da Allah ta wajen fuskantar kaddarorin da Allah ya kaddara ma mutane a rayuwa shine na farko malam yace an tarda bima qaddarahu Allah lak abinda Allah ya kaddara maka ka gamsu da shi ka yadda da shi ka gamsu cewa na farko annama akhta'aka lam yakul yusibaka wama asabaka lam yakul yukhdi'ak abinda ya same ka ba zai taba kubuce maka ba abinda ya kubuce maka ba zai taba samun ka ba duk abin da kika ga ya same ki to dama Allah ya riga ya rubuta cewa wannan abin fa sai ya same ki ko yaya zaki duk abin da kika kin tsallake masa to karki fara tunanin dabarar kici karki ga mota ta kusa buge ki da kyar direban ya ci birki ya ce ka ai wannan direban da ba don kwararre ba ne shi da yanzu wani labari ake yi a kwarewan direba ba ta isa kare ki ba direbobin da suka fi shi kwarewa sun buge mutane da yawa dama Allah ya riga ya kaddara cewa hakan ba zai faru ba ko kuna cikin mota sauran kuɗin ku yi gware ce ta ai ba don kwararren direba muka samu ba da an muka gware gaban motar nan da an samu matsala ji maran ki cewa wai kwarewar direba ce ta jawo ka tsallake ba kaddarawan ubangiji ba saboda haka ana ana tsallakewa to abin da ake so a fara yi shine a fara yi ma Allah godiya a fara yi ma Allah godiya amma in kika ji cewa ai iyawar ki ce to anan zaki samu matsala wani lokaci a nan titin kofar Gombe wannan titin mai hannaye da zai kai ka zuwa kofar Idi na taba zuwa muna tsaye muna neman abin hawa wata mata tana tsaye irin yaran nan masu gudu a mashin ya kusa buge ta sai ta tsallake sai da ta dawo ai da ka buge ni da na ci abu kaza kazanka ce mata hajiya ki godiya ma Allah da bai buge ki ba da ya buge ki da yanzu wani labari ake yi ai da ya kuskure ya buge ni da ya ga abin da zai faru wallahi tana tsaye a wajen wani mai nafif ya kwashe ta tana tsaye a wurin wani mai nafif ya kwashe ta tana kwanciyar ce mata to tashi ki ci abu kaza kazan shi shi wancan din ma Allah ne ya tsallakar da ita inda ya kwashe ta ya za ta yi ina take da bakin magana yanzu wannan da ya buge ta tana kwanciyar ruwa ruwa ya ta samu bakin zagin sa shi so abin da ya kamata mutum ya fara sani shine duk abin da ya same shi ko mai kyau ko mara kyau dama ba zai taba tsallake masa ba abin da ko ya tsallake mishi ko mai kyau ko mara kyau dama ba zai same shi ba ba zai taɓa samun shi ba wa an taɓu ma'in malam ya ce ka samu nutsuwa da gamsuwa da abin da Allah ya kaddara maka wa an ta'alama annahu subhanahu wa ta'ala ma qaddarahu ma qaddarahu illa li hikmatin azima yace ka sani cewa Allah madaukakin sarki bai kaddara maka wannan abun ba sai saboda wata hikima mai girma wa ghayatin mahmuda da kuma wata manufa abin yabo wanda kai baka sani ba akwai abin da Allah yake nufin ka da shi yastahiqu al yastahiqu alaihi alhamdu wa shukr yastahiqu alaihi alhamda wa shukra Allah ya cancanci jinjina da yabo da godiya akan wannan kaddar abin da zai same ka na karshe baka sani ba duk abin da ya same ki kuma kaddara ce ta Allah akwai hikima a ciki ibnu hazmi az-zahiri yake cewa inda bawa ya san abin da Allah yake tare masa na musibu da bala'o'i da duk abin da ya same shi mai kyau ko mara kyau da faɗi zai yi sujada ya yi godiya ma Allah in an buge shi faɗi zai yi godiya ma Allah da ya san abin da Allah ya tare masa maimakon wannan buge shi da aka yi ya sai godiya ma Allah wa ala hada malam yace saboda haka fa inna husnal khuluqi ma Allah kyautata mu'amala da Allah na hawa a ƙadarihi wajen tinkarin ƙaddarorinsa na rayuwa da ya ƙaddara huwa an yardal insanu wa ya taslima wa ya ɗuma'in ɗan adam ya gamsu ya yadda da abin da Allah ya ƙaddara masa ya miƙa wuya kuma ya samu nutsuwa da duk abin da Allah ya ƙaddara mata wato su waɗannan matsalolin da muke ganin su na rayuwa su ne waɗanda suke saita rayuwa in babu su a rayuwa to rayuwan tana cikin matsala abinda Allah ya kawo mu duniya shine mu yi masa ibada mu bauta masa sai kuma ya sa makoma wuta da aljanna ya ce duk wanda ya saba masa wuta wanda ya bi shi aljanna sai muka zo muka yi ta sabo to sai Allah ya sanya madadin a je lahira a ce duk saban da kai sai an kai ka wuta sai ce to bari in saukar maka da ciwon kai a duniya sai a yafe wannan sabon to wannan shine kaddar mu dauka rayuwar duniyar nan mu dauke ta kamar mota ce me ainihin manufar yin mota saboda me saboda ta yi gudu ita ce ainihin manufar yin mota an yi ta ne don ta yi gudu amma a cikinta sai aka sa mata me sai aka sa mata birki shi kuma birki manufansa contrary to manufar yin motar ne yana cin karo da manufar yin motar ne shine me in an taka shi ya hana ta me ya hana ta gudu an yi motar don ta yi gudu sai aka sanya mata abinda zai hana ta gudu amma ke yanzu in kika zo shiga mota sai aka ce miki wannan motar an cire mata burki za ki shiga? ba za ki shiga ba na yasa ba za ki shiga ba saboda motar in babu burki akwai matsala amma ai burkin yana hana motar yin abin da aka yi ta don shi ne amma kin san cewa burkin shi yake saita gudun motar in ba don burki ba in aka kwali motar da gudu mutum ya yanko kwanan nan yanzu da gudu ba burki a mota in ya isa wancan garin ya zai kasance sai ya samu matsala to yanzu kenan burkin shi zai saita motar in ya ga rami ya saita ta yadda zai tafi da kyau in ya ga tudu ya saita ta yadda zai hau in ya zo wajen fakin wajen tsayuwa ya saita yadda burkin zai taka ta ta tsaya ya fakin to haka nan matsalolin rayuwar nan suke suke daidaita rayuwar su suke saita rayuwar da haka malam ya ce wali haza saboda haka ne imtada Allahu sabirin Allah ya bi masu haƙuri faƙala sai ya ce wala nabluwannakum bi shay'in min al-khawfi wal ju' wa naqsin min al-amwali wal anfusi wath thamarati wa bashiris sabirin Allah ya ce wallahi tabbas za mu jarabe ku da wani abu na tsoro da yunwa da tawayan dukiya da rayuka da kayan marmari kayan gona Allah sai ya ce wa bashiris sabirin kai bishara wa masu haƙuri suwaye masu haƙuri alladhina idza asabatuhum musiba sune wanda in musiba ta same su qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wanda in musiba ta same sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya ce ulaika waɗannan alaihim salawatun min rabbihim wa rahma suna da salati da aminci da alkhairai da albarkatu da albarkatoci masu yawa daga wajen ubangijinsu wa ulaika humul muhtadun sannan kuma su ne shiryayyu za su zama shiryayyu a wajen Allah maɗaukakin sarki saboda haka wannan shine abin da ake so ga dukkanin wanda Allah maɗaukakin sarki ya jarabe shi ana so ya yi haƙuri to waɗannan guda ukun da muka ji to in mutum ya kiyaye su na farko in Allah ya ce labari kaza ya faru to ya gaskata in Allah ya ce kaza zai faru nan gaba ya gaskata na biyu in Allah ya ce ayi ayi in ya ce a bari a bari na uku in Allah ya jarabe ki ki yi haƙuri ya haƙuri to in aka samu wannan to mutum ya kyautata mu'amala da Allah kenan amma in kika zama mai raki innal insana khuliqa halu'a idza massahu sharru jazu'a wa idza massahu alkhairu manu'a dabi'al dan adam in alkhairi ya same shi ya zama mai kankamo mai ruwa in sharri ya same shi kuma duk gari sai kowa ya san ya shiga bala'i in yana jin yunwa kowa sai ya san yau gidan shi ba abinci ran da buhunan shinkafa guda hamsin suka shigo gidansa kuma tsit bakinka alaikum bakinka kanin kafanka zai tara 'ya'yansa da matansa ya ce to wallahi bakinku kanin kafanku bakinku alaikum amma ran da aka shiga matsala fa to zai taho masallaci ya ce maliman da Allah a sanar jama'a su sanya akwai wani bawan Allah yana cikin damuwa gidansa ba abinci a taya shi da addu'a amma in ya warware dukiyar ta dawo tonan kuma wai baya so Allah ya sa masa baki akan harkan gudanar da dukiyar ba da ku sake ganin shi ba saboda yana tunanin kal daga ya zo liman ya ce to dama akwai wata fankar masallaci ta can baya ta dan samu matsala janareton mu yana ƙara kar ku sa rai ta wannan ɗabi'ar ɗan adam kenan to Allah kuma baya son haka abinda Allah yake so shine in an baka ka gode in an hana ka kai haƙuri kar mu zama masu yawan raki masu yawan kai ƙaran Allah wajen bayi Allah bai ban kaza ba Allah bai ban kaza ba Allah to waye zai baki abin da Allah bai baki ba ai in wani ya miki ba daidai ba to kina kai raki da korafi ne zuwa ga wanda kika san yana saman shi kuma wataƙila zai iya sa shi ya miki abin da kike so ko baya so to waye yake saman Allah Allah shine al'a'la alƙahiru fauka ibadi shine maɗaukaki akan kowa so in Allah ya kaddara sai aka je ana korafi ana raki ma wasu to me za su so shi Allah lamal ja wa laman jaminka illa ilaika shi Allah ba mafaka ba maguda ba matsera daga wajen Allah sai dai a koma zuwa ga Allah ne wannan ita ce ka'ida ibnul qayyim yace kullu shay'in ibn ibnul qayyim yake cewa dukkanin wani abu idza amintahu idan ka amintu da shi kullu shay'in idza utarabta minhu amintahu duk wani abu in ka matsa kusa da shi sai ka aminta da shi illallah sai dai Allah shi kuma Allah ibn qayyim yace fa inna Allah kullama qatarabta minhu zada khawfuka min shi Allah duk lokacin da ka ƙara kusanci da shi to lokacin kake ƙara tsoronsa dan adam da sauran abubuwa na halittu bayan Allah kana matsawa kusa da shi kana daina jin tsoronsa Allah kuma kana matsawa kusa da shi kana ƙara tsoron shi in aka ce ga kare nan mafaɗacin kare masu gidan za su zo da kusa da shi su shafe shi saboda mai su ba su tsoron shi sun aminta da shi suna kusa da shi amma wanda yake nesa fa ba ɗan gida ban aka sako shi ya zai yi ya sa gudu to amma shi Allah wanda yake nesa da shi shine wanda bai tsoron shi amma wanda yake kusa da Allah shine mai tsoron Allah saboda haka shi Allah ba inda mutum zai je ya gudu daga jarabawan Allah sai dai ya koma zuwa ga Allah ne ba wanda za a je a ce ka yi ma Allah magana akan cewa kaza da kaza din nan da ya saukar min talaucin nan ka yi ma Allah magana ya yaye mu banda Allah a wannan dan adam ne ake sa shi shi Allah in yayi hukunci ba wanda ya ci gyaran hukuncinsa wallahu yahkumu la mu'aqiba li hukmihi wa huwa sari'ul hisab Allah ta'ala ya samu dace to insha Allah ta'ala Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi akan bangare na biyu shine husnul khuluqi fi mu'amalatil khalqi kyakkyawan mu'amala wajen mu'amalanta da bayi yanzu mun ji mu'amala mai kyau ɗabi'a mai kyau wajen mu'amalantar mahalicci to kuma za mu ji a ɗabi'a mai kyau wajen mu'amalantar bayi insha Allah ta'ala a sati mai zuwa idan Allah ya kai mu akwai bayin Allah da za su zo su gabatar mana da muhadara a wannan majalisi insha Allah ta'ala wanda yan uwanku ne mata da za su zo saboda haka za mu iso nan karfe tara insha Allah ta'ala da haka muna a ƙara sanarwa kowace inda tashi tahowa ta ɗebo wani matan gidansu kamar guda bakwai haka insha Allah ta'ala Allah ya samu dace wannan yana da matukar muhimmanci a ganin cewa taro ne na mata a dinga samun mata waɗanda suka yi karatu jifa-jifa suna zuwa suna ziyartar ku saboda su kara muku ƙwarin gwiwa wasu abubuwan da in mata ne suka faɗi za ku fi ɗauka akan in mu maza ne muka muka faɗi tunda kun ce ciwon ya mace na na ya mace ne ko Allah ya samu dace abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu cikin lada inda muka yi kusa kurai Allah shi yafe mana Allah ya sanya alkhairi da albarka a cikin rayuwar mu Allah ya biya mana bukatun mu na alkhairi Allah ya mana albarka baki dai Allahumma shfi mardana wa mardal muslimina warham mautana wa mautal muslimin واغفر لنا يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والله أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته آمين آمين آمين